بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 19 ga watan safar shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan august shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 213 cikin jeren darussa waɗanda muka musu lambobi na bai ɗaya na wannan aji namu na usul wato faslul sheikh al-albani lil usul inda muke karatu al-tafai mabambanta za mu yi karatu insha Allah yau kamar yadda muka saba daga littafin ulumul qur'an al-karim wallafar al-doktor nuruddin aitir Allah ubangiji ya gafarta masa kafin mu shiga babu laifi mu yi amfani da wannan dama don mika ta'aziyar mu a madadin wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya zuwa ga al'ummar kasar Gobir ga baki ɗayan su iyalai da ƴan uwa da sauran al'umma sakamakon wato rasuwa ko kisan gilla wanda 'yan ta'adda suka yi masarkin gobir ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa iyakar wahalar kenan Allah ubangiji ya sa ya samu darajar shahidi waɗannan bala'o'i da suka wato mamaye wannan yanki namu na arewa maso yamma ya Allah muna kai ƙara gare ka ya Allah cewa ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da yadda za mu yi sai yadda kai da mu ya Allah Allah kawo mana sauki Allah kawo mana mafita shugabanninmu da hukumomi waɗanda ta bayyana cewa suna da halin ko in kula wasu ma ana zarginsu da cewa suna da hannu a cikin waɗannan ayyuka na ta'addanci Allah ka san su ka san irin makircin da suke kullawa ya Allah kai mana maganinsu Allah ka bi haƙƙin masu rauni Allah ɗaruruwan mutane cikin bayinka suna nan cikin wannan kunci kamammu a hannun 'yan ta'addan nan ya Allah ka samu musu mafita Allah ka sa ya zama kafara gare su ƴan uwansu da iyalansu da ke cikin damuwa Allah kawo musu wato faraj a cikin wannan damuwa ta su da mu gabaki daya wallahu almusta'an za mu tashi a inda mala yake cewa al-fasl ath-thani 'ashar tarjamatul qur'an al-karim wa hukmuha tarjama fassara al-qur'ani zuwa wani yare wanda ba larabci ba da kuma mai hukuncin haka wato wannan aikin da galibin malaman kasashen da ba na larabawa ba suke a ko dai a rubuce ko ta hanyar ilka na baki a dinga jan bakin alkur'ani sannan a biyo bayan shi da fassarar abin da ya shafi lafuzza da ma'ana da fiqihu da sauran wa'azuzi gwargwadon bukata gwargwadon karfin ilimin mai yi gwargwadon abin da ya samu wannan shine tarjama to menene hukuncin yin haka musamman a abin da yake rubutacce domin shine yake wanzuwa fiye da wanda ake furtawa da baki malam yace hadha mawdu'un haqun wannan wata mas'ala ce ta cikin gida wato a tsakiya take matsala ta shafi kowa me yasa ya faɗa haka saboda a yanzu masu yin addinin musulunci mafi yawan su larabci ba yaran su bane suna da tsananin bukata zuwa ga fassara zuwa yaran su al'ummar da ke yin musulunci a Afirka a gabas ta tsakiya mai nisa a ƙasashen turawa a ƙasashen latin amurka ko ina nahiyar duniya akwai musulmai larabawa su ne aƙalliya in ka kalli adadin musulman duniya haka na ta su kansu larabawan gogewarsu a larabci ba ta kai yadda za su karanta alkur'ani kawai su fahimta ba a cikinsu sai wanda yake ɗan makaranta arabiya ya koya a makaranta saboda ana da tsananin bukata zuwa ga sanar da bayin Allah ma'anar saƙon Allah da harsunan da suke ji. Na jin wannan shi ya kawo hatta maganar da muka shayi a kan hudubobi, malamai dole suka yarda cewa hudubobin sallolin juma'a da iri da sauransu, to akwai tsananin buƙatuwa zuwa ga fassara su zuwa ga yaren mafi yawan al'umma da suke amfani da shi a inda suke. to haka alkur'ani ya waye gari cikin wannan tsananin bukata wal hajatu li bahthi daruriyya buƙatuwa zuwa ga tattauna wannan mas'ala a ilmance buƙata ce ta dole fagadin tafa'a bi fahmi ma'anar qur'ani aqwamun fa'aman amma ji magana yace akwai mutane da yawa sun amfana sun yi imani da alqur'ani sun musulunta sakamakon fahimtar ma'anarsa da suka yi da yaransu wazdada akharuna imanan wasu kuma daman can san alqur'anin suna jin harshen larabcin amma da aka zo a ƙara fassara musu da yaransu sai suka ƙara imani wadalla qaumun bisu'i ma fussira lahumul qur'an wasu kuma sun bata sakamakon mummunar fasar da aka alkur'ani bi ghairi lugati da harshen da ba nashi ba wasaddahum zalika tahrifu li ma'anihi anil iman wannan karkatar wanda aka alkur'ani ta katange su daga fahimtar sa da imani da shi yanzu jama'a mu dauki kasashen mu na nan Africa mu dauki ma Najeriya da Kamaru da Ghana da da da da Kotono da Niger kasashen da ake magana da harsuna irin Yarbanci da Hausa da Fulanci da zabarmanci da nufanci da ire-iren waɗannan yararruka waɗannan al'ummomin galibinsu yanzu musulmai ne ba haka bane zama amma a cikinsu aƙalliya ne ke jin larabci a cikin al'umma hausawa masu jin larabci watakila ba su wuce percentage ashirin ba haka a cikin fulani haka a cikin yarbawa haka a cikin zabarmawa haka a cikin nufawa duk waɗannan al'umman ka ɗauke su za ga masu jin larabcinsu kaɗan ne amma kuma duka musulmai ne sun yarda da Allah sun yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da alqur'ani suna sallah suna azumi suna zakka kuma insha Allah za su tsira kaga kenan duk wannan yana cikin aikin yana cikin muhimmancin aikin fassara musulunci zuwa yarurrukan su saboda ba karamin kokari ne malaman mu suke a wannan kasar ba Allah ya saka musu alkhairi malami na farko da za a iya cewa a wannan zamanin ya haɓaka al'amarin karantar da musulunci da yaren hausa shi ne abubakar gumi abubakar gumi ya haɓaka wannan manhajiya baya ga malaman zaure da suke kanta a keɓance ina nufin malamai da za su fantsama kowa ya ji labarin addinin shi ya fara tare da cewa malam nasir kabar ya riga shi fasar alkur'ani da hausa nasir kabar da fasar alkur'ani da hausa muna nan da cewa maktabar mu mujalladi uku amma na abubakar gumi ya shahara saboda ya karantar da shi ya fassara aƙida ya yi fassarar muwaɗa malik ya yi fassarar sayul bukhari ya karantar da abubuwa littafan fikihu tun daga halari har muktasar wannan sai ya sa mutane da dama waɗanda da ba za su samu damar fahimtar ƙwarani ba sun samu fahimtar shi saboda ka fassara dama wani aiki ne na transmission na civilization gaba ɗaya daga wani yare zuwa wani abin takaici a cikin al'umma ba a muhimmantar da ilimin fassara a matsayin ilimi ba da ya kamata a ce hata masu wa'azi daga cikin abin da ake koya musu a makaranta ya zama akwai ilimin fassara methodology amma ba na jin ana yi wannan islamic studies masu karanta applied linguistics su ne suke wannan a ingilishi ko a faranse ko a arabiya ko a hausa inda kana harka ta applied linguistics to za ka koyi ilimin fassara kuma su kuma wannan suna yin ta ne a matsayin sana'a kayan neman kuɗi ba don addini ba to ya kamata a ce a cibiyoyin ilimi su yi kokari su samar da wani yanayi na koyawa mutane masu aikin addini da masu wa'azi dabarun ingantacciyar fassara musamman rubutacciya saboda tsananin bukatuwa zuwa ga rubutacciyar fassara yanzu ta jihadin dan fodiyo ai akwai littafan da suke da tarihin jihadin me yasa al'umma ba san tarihin jihadin dan fodiyo ba gashi da cewa mas'ala ce tarihin mu mafi kusa saboda galibi da larabci ne sai infaqul maisur da kuma fillanci to kuma zaka tara fassarar da aka yi sai aka yi fassara zuwa ingilishi har yanzu dai ba a rabu da bukar ba wanda aka kuma kamar infaqul maisur akwai fassarar shi ta Hausa amma a bridge fassara ce ta kaitacciya wanda wani mutumin Sokoto suka hadu suka shi da wani bature to duk waɗannan abubuwan akwai buƙatar fassara su da sanin su a da yaran mu musamman kuma yaran Hausa ɗin da ya bunƙasa ya zama gagarabadau a cikin yarurrukan yammacin afirka to yana da bukata a taskace ilimi mai yawa a cikinsa wato a tashi haikan wajen fassara akwai cibiyoyin ilimi da suke wannan kamar jami'ar bayero kamar cibiyar markazu imam bukhari da ke kano kamar wata cibiya a nan kaduna na mace sunanta ta islamic center suna ba da muhimmanci wajen fassara littattafai zuwa hausa Malam ya ci gaba da cewa wani rali zaman علينا البحث علينا لباس الموضوع بحثا علميا منهجيا أن نقسم الترجمة إلى قسمين muna ganin kuma ya zama wajibi don a binciki wannan matsala bincike na ilimi yadda ya kamata a ƙassama tarjama ta alƙur'ani da ma ta sauran abin da ba alƙur'ani ba na ilmomi zuwa kashi biyu akwai a tarjamar harfiya shi na ke cima literal wato ba ni baƙi in baka baƙi kenan fassara baƙi da baƙi irin yadda kaga ana fassara karatun zaure ƙalu sun ce ƙila an ce kilahu masu biyun irin wannan fassara da ake to ita ce ba ni baƙi ba ni baƙi in baka fassara ko to ita ce ake cewa literal translation harafi da harafi alƙismu tsani na biyu akwai at-tarjama tafsiriya shine interpretation kai kokari ya zama abinda aka faɗa ko da kalmomin ba su dace da kalmomi ba amma ka naƙalto ma'anar shine interpretation shine ba wace yake ta matafinta ko idan ka je kotu za a yi shari'a da ingilishi kai abokin musumar ko ɗaya daga cikin sibejin ingilishi sai a ce a nemo tafinta ai interpreter ne ake ce matafinta aka hausantar da ita alqismul awwal at-tarjama al-harfiyya menene literal translation hiya an yutarjama nazmul qur'an bi lugatin ukhra a fassara zubin zancen alƙur'ani zuwa wani yare tarjamatan tuhakihi hadwan bi hadwin fassara wacce za ta kwaikwayi zubin alƙur'anin kwabo da kwabo bi haifu ta hullu mufaradati tarjama mahalla mufaradati da za a maye gurbin kalmomin baƙin alƙur'ani da kalmomin tarjama wa uslubuha mahalla uslubi salan zancen shi ma ya mai gurgurbin salan zancen wa zai tarjama mustahila fi haqqil qur'ani al-azim wannan irin fasara ba ta yiwa game da alqur'ani ba ta yiwa wadhalika li sababaini asasiyaini ana yi wa wasu zantuka tarjama literal translation kuma wasu ma suna ganin huwa asdaqu anwa'i tarjama yanzu kama abin da muke yi a matsayin translation galibi na documents takaddun makaranta ko wasu takaddu na kamfanoni da sauransu da ana fasara su ana yi kokari a yi iltizami da harfiya iyayi amma wani lokaci dole za ka yi kwangabakon baya ka yi ka rage ka ƙara da sauransu amma dai asali akan ɗauki alharfiya ne a matsayin methodology to bai yiwa ga alƙur'ani saboda dalilai guda biyu na farko kaunuhu mu'jizatan lil bashari qur'ani gagara ba daune yana da yana da nature na inimitability an gwada an kasa cin masa la yaqdiruna ala al-ityan bi suratin mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ya alƙawarin cewa 'yan adam ba za su iya irin alƙur'ani ba ba za su iya irin sura irin shi kacokan ba za su iya ba sura guda irin shi ba za su iya ba wasu ba'ali na ayoyi kamar guda goma ba za a iya ba aya guda ɗaya ma ba za a iya ba duk Allah ya yi wannan challenge din ba mahallin aita koro ayoyin bane الثاني نبي إنه هداية تؤخذ منه الأحكام شيء القرآن الشريعة وند أكي تآكره هكونش هكونش وتستنبط الفوائد والتوجيهات كما أكي تآمو فائدوجي دا أبا بندك فسكنتد الأمة وهذا الاستنباط لا يؤخذ فقط من المعاني الأصلية wannan cirato hukunce-hukuncen ba wai daga ma'ana kaɗai ba ne, Allah ti yasulu fahamuha wanda ya da sauki a fahimce ta wa ta'biru anha bi lugatin ukhra shi ma'anan content din da sauki a fahimci content na alqur'ani kuma haka fada da wani yare so da ba mukan yi haka aiko malamai sukan yi haka wani ma sai ya fadi ma'anar ba tare da an ja lafazin ayar ba ce ubangiji Allah yana cewa ya ku jama'a ku guji shan giya la taqrabu salata wa antum sukara ko ku guji shan giya idan kuna don guji shan giya lokacin sallah muke faɗa kaga ya hakaito ma'anar da wani yare a lokacin ma da bai ambaci lafazin ba to wannan yana yiwuwa bal inna kaseera min al-istinbatati innama yustafadu min al-ma'ani sanawiyya kai da dama fa daga cikin abin da ake tsakurowa na ma'ana ana gano su ne daga abin da ake cewa secondary meaning akwai ta sarƙaƙiya a cikin linguistics wanda ake karantawa a ƙashin ilimin sanin ma'ana meaning of the meaning haka mukan ce mushi meaning of the meaning akwai akwai primary meaning akwai secondary meaning akwai tertiary meaning kalmomi da jumloli da maganganu suna da primary uh, meaning ɗinsu shine literal abinda da an faɗe su shi ake ganewa sannan suna da wasu ma'anoni saƙaƙu a bayan fage waɗanda ake iya hararo wato daga na ake istinbatu ai dai istinbatun da za a yi ai daga na ake hararo shi kamar yadda Allah misali yake faɗa wannan faɗin Allah madauki sarki mu ɗauka da Allah yake cewa la yusminu wa la yughni min ju'i abincin ƴan wuta ƙaya tsidau la yusminu baya sa kiba wala yughni min ju'i kuma baya tara yunwa yanzu kaga wannan ma'anarsa shine ana ba da labarin siffar abin da ‘yan wuta za su ci shi ne primary meaning ɗin shi amma kuna da wata ma'ana ɓoyayya shi ne yana baka labarin ashe abinci ya kamata ko dai mafi ƙarancin abin da abinci zai baka shi ne tara yunwa shi ne algina ominar jo mafi girma abin da abinci zai baka shi kuma shi ne mene sa ƙiba kaga ma'ana ce wannan ta biyu za a yi hararo ko ma'ana ta uku a ce to ina hukuncin cin abinci har sai an ƙoshi kuma yana hukunci cin abinci har aiki ba kuma gane duk ayat qur'ani zaka yi mata wannan hawa hawan zance din in kana jin tafsirin malam Ja'far Allah ya gafarta mai wanda malam Ja'far ittifaqin masu masu jin Hausa ne da malamai masu magana da Hausa cewa har yanzu a ƙasa Hausa ba wani bawan Allah da Allah ya sahale mishi bayanin alqur'ani da Hausa kuma kowa ya ji ya samu rabansa sawa'un ɗalibi ne kai mai saurare ne mai wucewa ɗan jarida ne mai neman kuskure ne kai ko mai neman daidai kowa in yaji sai ya samu rabon shi Allah ya sahale mishi wannan kuma cikin kalmomi takaitattu ba tare da tsawaitawa wanda gama garin mai saurare daga cewa shi an ƙure kwakwalwarsa ba ba kuma game da ba kuma da takaitawar da ɗalibin ilimi daga kuma shi an mai ƙwange ba Allah ya mishi wannan baiwa ko don kajin tafsirin shi zaka je yana ta bulbulo da ire-iren waɗannan abubuwa ma'ana ta fili wata ma'ana da ke ɓoye wata a bayanta sannan wasu fa'idoji daga lafizza daga zubin zancen duk wannan yana cikin abin nan wato amfani da salon halshe na biyu don fassara magana da ke cikin halshe na farko to a cikin alma'anin sanawiyya su ne secondary meaning daga na ake samun ma waɗannan abubuwan mithlu isharatin nas kaman ishara shine wani abin da muka kwatance nassi tare da cewa shi alqur'ani mu a matsayin mu na musulmi ko masu aqida ahlus sunna ba ma sakin jiki kamar yadda ake sakin jiki da sauran nasoshi ai ta wasa da su akwai ilmun nas a cikin linguistics wato ana ce mishi da ingilishi abin nan akwai akwai akwai nazariyat da ake dirasa shi akwai narratology sardiya ke akwai kuma deconstruction shine tafkik a daddatsa shi gaba-gaba akwai su da iri daban-daban to su nasara tunda su asarar lahira ce baka ce asarar duniya ba su sun halasta wa kansu cewa duk wani nassi nassi shine duk wata magana da aka riga aka yi ko aka rubuta sun shi yake cewa nassi a gurinsu ba wasu fiƙi muke bayan to duk wani nassi idan ka riga ka faɗe shi to baka da yanci akan baka da ta cewa akan yaya za a fasara shi zaman kanshi yake is an independent entity tsakanin shi nasu ne da masu dirasa baka da dama kai musu katsalan da ka ce kai ba kake nufi ba a abinda zancen kai hukunta kawai shi kake nufi to qur'ani ba a mishi wannan yawa ba a mishi irin wannan karan tsayen dole a yadda a kokari a lalubo abinda mai nasin yake nufi shine Allah madaukakin sarki ta hanyar ya wanda aka yi kowa ya fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daliban shi suka fahimta ko wannan shine zaman lafiyar ka da alqurani shine tsirarka to amma da haka babu laifin mambaci wannan kaida ita ce cewa sunan soshi wajen fahimtar su akwai fahimtar da ake ma doran zubin zancen shine literal meaning dinsa akwai kuma fahimtar da ake wasu abubuwa da ke gefe-gefe to daga ciki akwai abin da ake ce mai isharatun nassi wani abu da nassin ya yi ishara kamar yadda wannan ƙa'ida da muka kawo game da cewa ashe abinci yana iya bayar da kaza yana iya bayar da kaza akwai kuma dilalatun nas akwai kuma dilala shine semantics semantics wata shi ma wani wani bigire ne na bincike game da ma'ana ta fuskar alaka tsakankanin kalmomi kalmomi alaƙar suna ba da irin ma'anonin da ya kamata su bayar yanzu muka ɗauki lafazin ruwa da an ce ruwa kowa zai iya tuna abin da ake nufi wannan madda da ake sha ko ake abinci da ita amma a ruwa ɗin da ka ambata za ka iya zaba shi a cikin zance iri daban-daban ya ba da ma'anoni daban-daban idan ka ce ta yi ruwa ta yi ruwa in mata ne a kicin abinda suke ne ta yi ruwa daban ‘yan caca abinda suke ne ta yi ruwa daban ba haka ba ne? manoma abinda suke nufi da ta yi ruwa daban in ka sake cewa ruwa-ruwa kamar mai takalma za ta baka wata ma'ana daban in ka ce kuma misali ruwan kudin ruwa kudin ruwa kuma ma'anarsa da ba ga dai kalmar ruwa ce yanzu mai canza mata ma'ana yanzu alaƙarta da wasu kalmomi to akwai ilimin harshe wanda kawai binciken da yake kenan alaƙar kalmomi dai da suke ba junansu ƙarfi ko canjin ma'ana to haka alkur'ani ma akwai wannan jilalatul nassi kenan akwai alaƙa ta fuskar makwabtakarsu da wasu kalmomi akwai alaƙa ta fuskar ƙari da ragi da ake musu shine abin da muka fi da suna sarfu morphology kenan a gurin malamai linguistics na ingilishi ko akwai alaƙa kuma ta abin nan abin da ake ce ma historical linguistics tsawon zamani yana canza wa kalmomi ma'anarsu su ma'ila yau in zamani ya tafiya ya tafiya sai kalmomi kamar yadda ka san da can kai yaro ne ka girma ka zama saurayi ka girma ka zama babba haka fara zama dattijo da baka da kowa yanzu kana da iyali da baka da ƴaƴa yanzu kana da su za ka ga ai abin nan ɗinka yana canzawa status ɗinka yana canzawa cikin al'umma to haka kalmomi suke da gwargwadon zamanin da ake magana da su ko wuri suna iya samun ma'ana mabambanta wannan yakan kawo yayi yakan kawo abin da ake ce ma abin nan tabu wato saye abubuwan da ba a son faɗinsu da ba a son faɗi wata rana daga baya a zo ana faɗi ba a jin nauyi abin da da ake faɗi ya waye gari ba a iya faɗinsa da sauran dai kalmomin iri daban-daban kan mu koma ajin linguistics ko to ila akhiri ma hunalika da dai abubuwa da dama wa min ghairi mumkin an yuhafaza ala fi tarjamati ala al-ma'ani sanawiyya hadi wajen fasara kuma idan an zo fasara akwai abinda wato muke ce ma a talashin afkar shine dissemination of conceptual dissemination garin fasara yadda ka gane misali yanzu idan aka ɗauki hoto da waya ko kyamara original garin tura-tura a tura wani a tura wancan me yake faruwa da shi yana losing quality ko quality shi na raguwa megapixel din shi yana raguwa to haka fassara take rage mazance asalin quality shi daga yare zuwa yare in an saka shi a wannan yaren kafin ka ankara ya rage wani ɗanɗano a sake kai shi wani yare ya sake rage wasu wani percentage na ɗanɗanansa shi za ka ga misali yanzu fassara alƙur'ani ta hausa ba na jin ka karanta ta zaka ji wannan tsantsar daɗin ijazi din da tarkibu larabcin nan ba za ka ji shi ba to kuma saboda galibi ko masu fassarawan a Hausa su ba uda ba uba ne ulama'u ne damu su kawai ba da ma'anar ba su damu da su mai sirkin zubin zancen fasaha ba a sirkin zubin zancen isar da saƙo ne kawai ko kuna ganewa zama da ka sai ka ji za ka karanta ƙur'ani na hausa har ka sauke shi ba za ka yi kuka ba ba za ka yi tafa'uli ba ba za ka kasa bacci ba duk ba za ka yi wannan ba saboda la ya tamasha ma'a aslin nas min haisul ijaz wa min haisul tarkib wa sabkil kalam Allah sa kun fahimci abin nake ne to da haka ba zai yi a iya kiyaye wannan abin da ke cikin annasul asli abin da ke cewa L1 idan an shigar da shi annasul abin nan asani ko recipient language da ake ci mishi ba zai yi a kiyaye shi ba sai an yi asarar wasu abubuwa da yawa da haka za ka ga yanzu idan kana sauraron karatun malamai wanda suke karatu da larabci a harami ko ta hanyar amfani da kafafen yaɗa bayanan zamanin nan sai ka ga hadisi sai a yi guda talatin a awa ɗaya mu kuma nan da kyar za a wuce guda hudu haka ma ana ganin malamin yana sauri saboda sai an ta yin dabarbaru a ta shiga ana fita su ko tunda suna jin larabcin yaran su ne ɗan isharar da za su yi ɗan kaɗan ne sai a wuce kuma kowa ya gane musamman na ɗalibai ne to haka abin yake ce li annaha lazimatu lil qur'an la tantakilu ila lugatin ukhra domin wannan dadin da wannan gajiyarwar da wannan zubin zancen yana manna da alqur'ani da yaran qur'ani ne baka iya cire shi da shi da su ka kai su cikin wani yare kana iya dai tsakuran ma'anar amma wannan dandamalin da wannan adan zancen da wannan zubin zancen ba za ka yi kai shi wani yare ba musamman saboda da wuya ka samu wani yare wanda yake da irin salon larabci Allah cikin hikimarsa da ya so kiyaye alƙur'ani da larabci kuma cikin hikimar Allah sai ya sa diyarurruka waɗanda suke a cikin abin nan family da larabci da sai aka yi asararsu larabci da bai da wani yare wanda za a ce irin sani ai yarurruka suna da akwai yadda ake kasa su zuwa ailat zuwa families dangantaka a ce waɗannan su ne indo-europeans waɗannan chadistics waɗannan a ce musu asian ko kaza suna nan da yawa dai haka iri daban-daban to shi larabci yana cikin wata tawaga ne da ake ce musu asiatic asiatic languages to a ciki dan kaje ka duba shajara din na dangantaka za ka ga duk sauran ƴan uwan shi dangin shi da Allah ya musu rasuwa tuntuni saboda ka babu wani yare da ma za a ce yayi kama da shi wanda ake gina dan saura shine wanda ake cewa Aramic wanda wasu suna zaton cewa shine yaren da Annabi Isa ya magana da shi wallahu alam yau dai ai hakuri ajin nan ya zama ajin yan linguistics ai hakuri ban so in kai ga wannan zantukan ba saboda wannan harka ce a cikin applied linguistics dole ai magana akan ta القسم الثاني الترجمة التفسيرية الترجمة التفسيرية أو المعنوية interpretation كنا هي شرح الكلام بلغة أخرى على قدر طاقة الإنسان shine mutum ya sharhin wani zance da wata da wani halshe daban ba harshen zancen ba da gwargwadon iyawarsa kamar da ake karatun zaure ake karatun majalisi ake karatun tafsirin alqur'ani na azumi ake karatun ashafa ake karatun riyadus salihin duk wannan darasan da malaman mu suke yi abinda suke amfani da shi kenan fa ya fil waqi tafsirun li ma'anil qur'an lakinnahu maktubun bi lugatin ghairi lugatil qur'an hakikanin gaskiya tafsiri ne tafsiri ne na alqur'ani na ma'anonin alqur'ani amma da halshe daban ba harshen alqur'ani ba shi ibn kathirin yayi tafsirin alqur'ani da harshen alqur'ani haka nan qurtubi haka ibnu atiya haka shaukani haka ibnu jaririn haka duk wani wanda ya tafsirin alkur'ani ga sunan birjik bala adadin tafsirin alkur'ani ne wato bayani akan ma'anoni ta hanyar amfani da yaren alkur'ani shi larabci to wannan bai bazu a cikin harsuna wajen larabci ba ko da ya bazu dai mun bai kawo mana ba kamar yadda ambata muku mala bakar gumi tarjama yayi tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma amma yakan tarsa su zuwa ga yin ta'aliki a ƙasa a hashiya hakanan mal nasir kabara shi ma tarjamar ma'anonin alkur'ani yayi tare da cewa nashi ya fi na dr na malam bakar gumi fadadawa to zaka iya cewa malam dr sani mai wannan littafin malam dan kuma da Allah mai littafin nan na audahul mai sunan shi ma kashi nan kuma guda ɗaya ba audahul bayan to kusan shine ya fara zuwa da salon tafsiri tafsiri dan gashi ma ya fada ko audahul bayan lima'ani wa hidayatil Qur'an bi lugati Hausa shine fara zuwa a Hausawa da salon tafsiri kalan tafsiri wanda da gaske ne irin tafsirai da kasan larabci akan salo irin na at-tahrir wa tanwir ko akan salo irin na fathul qadir ko akan salo irin na tafsir Qur'an al-azim na na na na ibn kathir ko makamantansu shine fara zuwa da wannan mujalladi shida wanda har Awud an bashi kwanakin baya akai Allah ya saka mai da alkhairi to kaga ana da bukatan a ci gaba da yi musamman kuma tunda malamai da dama sun yi din amma da baka to abin da ya kamata dalibai su bada himma shine transcription wato hawwala su zuwa littattafai kamar yadda ake malamai a kasashen da aka san mutuncin addini irin Saudi Arabia Malam Uthaymeen Allah ya gafarta mai littafin rubuta da hannun shi ɗan kaɗan ne galibi duka wa'azozi ne da kasusuwa da laccoci amma ga yanan majmu'a ta mu'allafat ɗin shi mujalladai da yawa sama da ashirin to kaga wannan aiki ne kuma da yake bukatan nafaka yana bukatan tamwil wato a samu hukumomi ko masu arziki da wadata wanda suke neman lahira su dauki dawaini a irin haka in tafsirin malam Jafar da muke magana har yanzu babu shi rubutacce wataƙila kuma da aka ce a rubuta sai an samu matsaloli cewa wasu sun bata haka ko shi na malam Bakar Gumu din wanda yayi na Baka din inda za a juye shi ai zai fi yawa fiye da radul azhar din to shi kan ma babu shi cikakke har yanzu ban dawo kwanaki yayi iya kulafucin shi dan a samu tafsirin nan ba yi ba har sawa yayi a dinga zuwa gidajen TV ina ne da ina da da shi ma kanshi na malam Jafar dan har MTA Maiduguri an je ne ma babu complete ka sai da mu muke abubuwan mu ba mu iya archiving na resources ba wannan yana cikin matsalolin mu certificate ɗinka wani makaranta yanzu aka ce ka ɗauko shi sai zama maka ji daɗi sai ga kana ta nema ina yake ɗakin uwar gida ko ɗakin amarya ko a akwati ko a jaka ka rasa inda yake ba haka bane jama'a abinda fa muke ci abinci da suke nawa ba sai inda suke ba da za a zauni verification sai an shiga matsala sai ga ana ta neman police za a yi police report almuhim shine akwai buƙatar malamanmu da suke zama su dirkake ilimi musamman tafsirin alkurani wallahi akwai buƙata a rubuta su kaga yin tafsirin malam haifan irin tafsirin malam malam Isa Alfantani irin tafsirin Mansur Isa Yalwa irin na shi da Kisanin irin gasunan da yawa zaka ji in ka saurara ilimi ne ake zubewa amma tunda babu shi a rubuce ba fa zai shiga cikin asalin duniyar ilimi ba yana nan ala hamishi alamul ilm domin da abinda ba a mai da shi rubutu haka ba gaskiya bai wanzuwa a duniyar ilimi wannan shine tradition ɗinta kaga ya kamata a ce akwai yadda za a dinga yin waɗannan akwai wasu auƙaf da wasu masu hidima a dakatar da gina masallatai haka a sa kuɗin a cikin hidima waɗannan ayyuka sai a samu ustazai a kama musu gida ko a gina musu wata cibiya a zuba kwamfutoci a kawo sauran kayan aiki dama sun iya kwamfuta sun iya komai a ba su kayan aiki ko su wuni suna yi su dinga sakawa a kunna suna ji kawai suna taifin kai yanzu ma ba typing ba akwai ma fa na'urori ba masu conversion din nan wallahi yanzu an ce akwai wani word Microsoft Word da ya fito wanda yake wannan aikin da kansa za a yi playing masa audio zai transcribe din shi zuwa harshen da ake so ya kace kai abu a gaggiyara da sauransu kun tuna mallam bayan da da da yana faɗa wannan abin to yanzu akwai shi wallahi cewa ana nan ana ana yi wannan abin ana tsananin bukatar shi a duniyan nan tamu ta ta Hausawa saboda muna zaune ne akan data wadda ba mu san amfaninta ba sai nasara ne suke zuwa suna kwashewa suna zuwa suna cin moriyarta suna kwashe suna cin moriyarta mu muna nan muna ta sakarci muna ta musu mata jayayya Allah ya gafarta mana malam ya ci gaba da cewa a fayya fil waqi tafsirul ma'anil qur'ani lakinnahu maktubun bi lughati ghayri lughati qur'an bi anna bi anna fahma al ma'ana al murad min an nasi qadra faqatina thumma آه نعبر عنه باللغة المترجم إليها على وفق الغرد الذي سيك له abinda muke shine mu karanta abinda muka fahimta na daga alqur'ani da tafsiran larabci sai mu zo mu fada da Hausa abinda suke kenan kanta littafin nan da da sani in ka samu mu'amala da tafsirai har zaka iya gane ina ne ina ne sources din shi zaka iya gane sources din shi na da tafsirin larabci da wanne da wanne yake amfani wajen magan da yake daukowa kuma duk wani malami da ke tafsiri in ba tamsiri yake yi ba abin da yake kenan shine in azumi yayi ya wuni ya ta nazari a cikin littattafai sai ya zo ya amayar da mahsulin nazarinsa da Hausa ya takaita ko ya fada gurgurdan bukata zaka abin da ake kenan wa za la shakka wa hadhihi la shakka wa la shakka mumkina la yumari fiha ahadun wannan abu ne mai yuwa ba wanda yake musun haka wa yumkinu an nubayyana al-farqa بين الترجمة الحرفية والترجمة المعوية التفسيرية بالتطبيق العلمي على مثال هو هذه الآية zamu yi nuna bambanci tsakanin wannan tarjumomi guda biyu ta hanyar wani practical application na misali akan wata aya da Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura Allah ya ce cikin Isra'i wala taj'al kuma karka saka yadaka hannunka maglulatan makalalliya ila unuqika zuwa ga wuyanka wala tabsutaha kuma karka bude hannun kullal bas da iyakar budawa fataquda sai ka zo ka zauna maluman abin zargi mahasuran kuma mai nadama in wannan tarjuma ce harfiya iya iyawa ta ko to yace law arada al mutarjimu an yutarjima hadhihi al ayata al karimata tarjamatan harfiya la qala bi lughatin ukhra in ka so ka fassara wannan tarjuma ta baki da baki kwabo da kwabo sai ka ce la turbit yadaka ila ulqika karka daure hannunka a jikin wuyanka wala tamuddaha ghayatal maddi kar kuma ka miƙar da shi iya miƙarwa وهذا تعبير بعيد عن المقصود الحقيقي للآية kazo ka fassara haka abinda ayi take fada daban abinda kake fadi daban dole mata su fara cewa malam bamu gane ba sun malaman mata ka fara muzurai kana kana kana fushi na banza yusiru istinkar alqari'i ghayr alarabi me karatu me sauraron ka wanda ba balarabe ba yace kai wannan ba magana Allah bace kana dai fada ra'ayinka ne da annahu muthiru lil istigrab dan zai ce to me yake nufi me yake nufi da wannan wala yufhamu minhu al ma'ana alladhi qasadahu al qur'anu wa fihi min at tashbih al baligh kuma za a fahimci abin da qur'ani ya faɗa a nan ba da kuma kwatance da qur'ani wanda yake ya kai matuka abin da yake cewa tashbih al baligh wanda aka goge wasu tarafin shi amma idza arada tarjamata tarjamatan tafsiriya fa innahu yubayyinu nahya al qur'ani an ad idan ku zaka fassara fassara wadda take ta ma'ana sai kai bayani akan abinda alkur'ani ya hana na ababen guda biyu masu karo da juna sune at-taqtir wat-tabdhir cewa alkur'ani ya hana rowa bakan rowa kuma ya hana almubazzaranci wato ana so kai tsakatsaki kenan ko waqad aradahum alqur'anu musawwaraini suratan shani'atan yunfiru minha al-insan yunfiru minha al-insan kuma ƙwar'ani ya kawo su da wani hoto ne wanda yake abin Allah wadarai don ya nesanta ka da su shi a rowa sai aka ce karka sanya hannunka a jikin wuyanka kamar kalkare sannan shi kuma sakin hannu sai aka ce kar kuma ka sake shi gaba ɗaya albazaranci kenan bainal kalam alladhi fusira bihi ma'ana ma'ana al-aya bil lugha al-ukhra yakunu mafhuman lil qari al-ajami idan aka fassara ma'anar ayar to me karatu wanda ba balarabe ba zai fahimta wa maqbulan kuma zai karba indahu mu'athiran fihi kuma ya masa tasiri kamar yadda ambata da jama'a yanzu ku duba ku ga a madauki misalin hudubun juma'a da ake da zaka zo kai huduba da zallan larabci ka tashi kawai to fa kanka kake da kanka kake da kuma wasu yan tsiraru yan tsirarun kuma masu neman kuskuren nahwu da sarfu ba masu neman shari'a ba to kaga bata bata biya bukatar ta ba amma da zaran an zo fassarar nan da ake yi sai ga kowa ya fahimta kai kanka limamin kafin cewa saƙon ya isa kuma daga nan sai kaga kuma ana aiki yanzu duk abin da aka faɗa akan zanga-zanga ɗin nan aka yi ta cece kuce da wanda suka da wanda suka da bayan saboda an yi da hausa ne inda an yi da larabci wallahi wani ma ba zai san abin da ake kalla kaga ko postin kai na rabin layi da larabci ba wanda zai kula ka in kana so idan ma za ka posting a social media daga kai sai ire-iren ka za ku gane to kai da larabci kai hada turanci ma hada turanci ma ba kwa zai gane ba amma an kai da hausa ya salam kafin awa guda shikenan an gama yin comment shi za ga muke fifita cewa a yi da hausan don masu fahimta don babu daɗi a ce kana ta yin zance ko ba da kanka kake ba da mutane kake ba da kanka kake shi sa za ga kano suna burge ni wallahi in ka je cikin biyu ke ba ruwan sausar su kawai suke har a cikin aji har agon conference mun je conference a biyu ke kawai sun rikice da hausa abu ba abin da ya dame su mu kuma na aita kakale aita kakale ana yi ana ina ana yi ana ana ana ana kare harshe wai sai an yi ingilishi dole dan rubutu ne sai ku rubuta ingilishi amma an zo magana ku hausa ku kawai ku huta amma ka san dan boko yadda yake malar daga dara Allah ya kyauta to sai ce wa shattana ma bainal amalaini wa ma abada bainahuma abinda nake cewa shine jama'a mu gane muhimmancin harsunan mu dinnan Allah ya gafarta mal albani namu kun tana wata nasiha da ya taba mana cewa kowa ya je ya koyi harshen garin su ya iya shi iya wanda zai iya wa'azi da shi yace kuma ko anan yankin kasashen Zaria da Kano da Sokoto da Borno ba daidai bane a ce da Hausa kawai ake wazi akwai akwai wani akwai mutanen da ake bari a baya akwai jaliyat wanda ba Hausawa bane ya kamata a ce yanzu a cibiyar mu dinnan akwai karatu da ake da yarbanci da nufanci da fullanci saboda duk waɗannan al'umma suna sauraron mu suna suna kuma abin nan haka na mutanen mu na Niger masu amfani da Faransi yaren yaren French ya kamata a inganta wajen fasara da shi sai da muka je Faransa muka je Niger wasu shekarun baya na ci karo da wani mai wa'azi kana yi rubutu a kan shi ma wanda ya fassara ƙwar'ani zuwa french ya zo min da fassarar ƙwar'ani kala daban-daban ta french har guda tara ita amma duka waɗannan bai yarda da su ba ne ya karanta saboda turawa ne suka yi su sai ga akwai da sisa a ciki sai tashi ya yi tashi ya ce mutanenmu masu jin faransanci waɗannan Hausawa da Fulani da zabar maɗannan in suka karanta wancan fasarar Turan za su iya halaka. Kuma ko yanzu ma haka ne fasarar Ƙur'ani na Ingilishi ma, ko wannan matsalolin shi ma. Su me sunan shi Yusuf Ali, Pictal, wane ne ga sunan kala daban-daban suna da matsaloli. To, to kasancewa hatta yarurrukan maɗannan Turawa suna da fassarar da tafi musulunci da su. Suna fassara su. Da haka dole ne mu tashi jama'a mu inganta ilimin harsuna. da fahimtarsu harsunanmu na gida indigenous languages ɗinmu mu inganta su mu koyar da su ko mu yi amfani da su wajen cimma manufofinmu na addini da rayuwa wannan a shi'ur bin naƙas da muke jin cewa sai an iya ingilishi ko faranse sannan mutum ya zama mutum ya zama ɗan boko wannan wani misconception ne turawa suka samar a muke ganin yarurrukan mu wai muna ce musu wai vernacular wai yare mara tsari yanzu harshen ingilishi duk abin da za a yi da shi wala za a yi da hausa babu abin da za a yi da ingilishi da wasu ba za ta iya ba kamar yadda shauƙi yake cewa ne wasu ito kitaban lahi lafzan wa gayatan wa ma ziktu an ayin bihi wa izati fa kaifa adiqul yawma an wasfi alatin wa tansiki asma'il li mukhtara'ati yana magana harshen harshen larabci yace ni larabci da na wadaci saƙon Allah ma duk abin da Allah yake so ya faɗa ya zaɓe ni ya faɗa ta hanyar harshen larabci sai a ce ba zan iya bayani akan abubuwan da aka kirkiro ko in samu suna ba duk abin da za a yi da harshen ingilishi ko faransi wala za a yi da waɗannan harsunan nan in mun inganta su amma ga kashe su muke ta yi to ina ƙara maimaita wannan wasiya ta mala albani Allah ya gafarta mishi cewa jama'a mu tashi mu inganta harsunan mu na gida idan ka iya alƙur'ani ka iya sunna ka koyar da yaranku ka yi tafsiri da yaranku Allah ya saka wa malam malam sharafuddin da alheri malam sharafuddin namu wani malami ne nan bai rabe yake tafsiri da yarbanci a zariyan nan kuma yarbawa suna fahimta shi sosai to ya kamata a ce kuma a samu wani inda shi ma ya dinga yi da nufanci a samu wani inda shi ma ya dinga yin tafsiri yana karantarwa yana wa'azi da nufanci al'ummar nufawa su dinga sauraron shi ko mun gane tunda sun riga sun zama ƴan nan sun zama ƴan Kano sun zama ƴan Sokoto sun zama ƴan Maiduguri to ya kamata suna da bukata haka a samu wani kuma ya dinga yi Mal Albani ya ce har da broken a samu wani ya dinga yi da wannan English na Naim Naim din da eh wala malam da muka je kasar Borno muka ga wani malami wanda shi ma tafsirin shi da komai da kanuri yake Mal Abba Ajima yana yi Allah ya gafarta mai komai tafsiri ana karantar da lawali da sani ana karantar da muwadda duka fasara da kanura ake sai na jinjina mai to haka a wuraren kuma akwai wannan mudubban mako masu yin masu yin karatu da da fallanci kowa ya je da yaran sun kana da wani yare in kuma duka mun hada Hausan nan to ka inganta ta ita ma yawa ka inganta ta kaka bari Hausa ka zama irin tamu ta yan boko rabi Hausa rabi Ingilishi rabi ba a san ma me ake faɗa ba Allah ya kyauta matsallaka al'imamu zahabi a cikin al'ibar fi khabari man'abar malan zahabi yake faɗa a cikin wafayat da ahadaf na shekara ta ɗari uku da takwas bayan hijira ya ce wafiya tufiya ibrahim ibn muhammad ibn sufiyan al-faqihu abu isakan na saburi a rajul salih wannan bawan allah mutumin kirki wani malami ne da ya roto sayu muslim mai suna ibrahim ibn muhammad ibn yusufa afwan ibn sufiyan al-faqihu mutumin garin nai sabur garin su imam muslim ɗin kenan rawa sahiha muslimin rawi sahih muslim sahih muslim rawa an muhammad ibn rafi warhala wa sami'a bi bagdad wal kufati wal hijaz yayi tafiye tafiye yaji karatu a kasar bagadaza da kasar kufa da kasar makka da madina wa qila kana mujabud mujabud da'wa kana mujabad da'wa an ce ya kasance mutum ne wali wanda Allah ke karba addu'arsa wa fiha a cikin dai wannan shekara Abu Muhammad Ishaq ibn Ahmad al-Khuzai muqri ahli Makka wani malamin qira'a wani aramma wani wani gwani a kasan Makka mai suna Abu Muhammad al-Khuzai Ahmad Ishaq ibn Ahmad shi ma ya rasu Sahibul Bazzi dalibin al-Bazzi Bazzi wannan mai riwaya Ibn Kathir ko Bazzi dai ai mashahuri ne an karanta shi a baya ina jin ba na manta ba ba ziyara su ne 250 bayan hijira asalin sunansa Ahmad ibn Abdullah kuka ce kuka ce Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Abul Hasan al-Makki wanda kamar da aka ambata a tarihin sa ya kasance ladani ne masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar sa 40 yana ladanci ba a taba samun shi da latti ko makara ko fashi shekara 40 yana ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya karanta da qira'a ta, ta ibn kathir ita ce kira'ar da yake yi shi ne ma asali mai riwayar wannan tun daga duha har zuwa nasi a dinga sa Allahu akbar tsakankanin surori bazi dai mashahuri ne nisba ce zuwa ga Abu Bazza Abu Bazza wanda an ce asalin sunan shi Bashar shi kuma ya kasance maula ne ga wane ga As-Sa'ib ibn Yazid al-Makhzumi a hannunsa ya musulunta to ƴaƴan shi da jikokin su ake ce musu al-Bazzi al-Bazzi mashahurin malami ne dai kamar da aka sani kuma masani na ilmomi mabambanta Allah ya gafarta mai to wannan dalibin sa ne rawa musnad al-adani an al-musannif ya rawaci musnad al-adani daga shi marubucin wa wa tufa fi ramadana wa huwa fi 10 ya rasa a ramadana yana cikin 19 tsakanin shekara 81 kenan zuwa 90 wa abdullahi ibn muhammad ibn wabin al-hafid al-kabir abu muhammad ad-dinawari Abdullahi ibn Wahab ad-Dinawari wanda shi ma malami ne na hadisi sami al-kathira wa tawafa al-aqalima ya saurari karatu mai yawa kuma yayi yawa kasashe warawa an abi sa'id al-ashajji wa tabaqati qala ibn adi sami'tu umar ibn salim yarmihi bil kadhib kaji matsalafa dama mun ce daga shiga tare uku na an fara samun tarkatarka kaji an ce malami ne mai karatu da yawa amma kuma an jefe shi da ƙarya وقال الدارقطني متروك دارقطني yace abun watsi ne وقال ابو علي النيسابوري بلغني ان ابا زرعه الرازي كان يعجز من مذاكرتي wannan dan uwan shazakuni ken kun tan shazakuni wani shi ma ga karatu ga ba gaskiya wa fiya abu tayyib muhammad ibn al-fadl ibn salama ibn asim al-dabbi al-faqih sahib ibn surayd sai kuma abu tayyib al-dabbi dalibin ibn surayd babban malamin nan na fiqhun shafi'iyya ahadul azkiyai ɗaya daga cikin mutane masu tsananin basira sannafal kutuba ya rubuta tafai da yawa wa huwa sahibu sahibu wajhin mutum ne mai karama da, kyakkyawar mu'amala da mutane wa kana yara takfira tarikis sala daga cikin ra'ayin shi akwai kafirta mai mai barin sallah in ka bar sallah a gunshi ka zama kafir kamar ra'ayin jumhurin malamai kenan wa mata shabban ya mutu yana matashi wa abuhu wa, wa, wa jadduhu min a'immatil arabiyya da babansa shine Al-Fadl ibn Salama da kakansa shine Salama ibn Asim suna daga cikin manyan malaman harshen Larabci wal mufaddal ibn Muhammad ibn Ibrahim Abu Sa'id al-Janadi muhaddith Makka malamin hadisin kasan Makka Muhammad dan Ibrahim Al-Fadl ibn Muhammad dan Ibrahim yana da riwaya daga Ibrahim ibn Muhammad al-Shafi'i wal Adn kuma malamai da dama sun wasaka shi kamar Abu Ali an-Naisaburi wa fiha a wani oke sanata 93 an shiga shekara ta 309 wafiya ukhiratul iskandariyatu wasturiddat ila nuwabil khalifa iskandariya wanda waɗancan ƴan ƙalaƙatu ƴan ubaidiya suka kwace an dawo da ita wannan shekara aka maida ta zuwa ga wakilan halifa waraja al ubaidi ila al maghrib ubaidi din can ya koma zuwa maghrib wafiha a wannan shekara qutila al hallaju aka kashe wani babban batacce da ake cima al-hallaj wa huwa abu abdullah al-husayn ibn mansur ibn muhamma al-faris sunansa kenan al-husayn dan mas'ud hallaj mai cewa ma fil jubbati illa Allah Allah ya kyauta wa kana muhamma majusiyan wannan kakan nashi ba majusi ne e ya gada ya gaje rashin rashin imani kenan ko tatawwafa al-hallaj wa sahiba sahal ibn abdullah at-tustari da almajiri ne kolo yayi yawo na neman falala da neman karama da neman wato abin nan wato me za a ci ne da neman dariqa ta shehunnai to yana ta yawo ya game da sahal ibn abdullah at-tustari thumma qadima bagdada yago bagdada fa sahibal junaida ya game da al'alamatu junaid wan nuri da abul hasanin nuri an tuna nuri ko mun karanta labarinsa a cikin al'istiƙama wanda nuri shi ma wani wato abin nan ne haka ruwa biyu ya rasu 295 zan iya tunawa wata abbada hallaji ya shiga tsananin bauta ya daina cin abinci ya daina shiga mutane ya yi ta salati ya yi ta surkulle ya kulle kanshi fa balaga fil mujahadati ya kai makura watar hubi da yin irin addinin ruhubaniyanci sun mafutina sannan ya shiga wata jarabawa wadda khala alaihi dakilu wasu abubuwa suka shigo mishi marasa kyau min alkibri da daga girman kai wa ri'asa da ganin cewa ya zama wani babba fasafara ila hindi wa ta'allama sihira sai tafi kasar indiya sai je koyi sihiri ya koyi bokanci fa hasala lahu min halin shaytaniyyin sai kuma shaydan ya ci gaba da taya shi haraba minhu alhalul imani wa haraba minhu imani kuma imanin shi ya gushi thumma badat minhu kufriyat abahad damahu sannan ya fara faɗa wasu maganganu waɗanda suke na zandaka da kafirci wanda suka halasta jinin shi wa kasarat sanamahu kuma suka karya lagonsa washtabaha ala nas sihru bil karamat abin da yake na sihiri ya rikice aka ga kamar karama ce kamar sihiri ne kamar ihana ce kamar falala ce fa dalla bihi khalqun kathirun mutane dama suka halaka suka rude sanadin hallaju kada abi mammada wa man yakun kamar da kasan duk wani zindiki batacce haka yake zai halakar da mutane duk zandakar mutum sai ga wasu na ganin shi mai karama su bi shi su halaka mislu abi maqtalin ad-dajjal al-akbar ya buga misali da abu maqtal ad-dajjal wani babban dujal ne wal ma'sum man asama Allah yace babu wanda yake samun tsari daga irin wannan bata sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu وقد جال هذا الرجل بخراسان وما وراء النهر والهند wannan takadari yayi ya wace ya wace garuruwa tsallaken kogi da Khurasanu da ainihin wato kasar India da makamantansu wazara fi kulli nahiyatin zandaqatan inda je sai kirkiro ta barna fakanu yukatibunahu min al-hindi bil mughif kasar India sun san shi da al-mughif mai ceto wa min bilad turki bil muqit a ƙasar turkuma a ci mashi almuƙit libudid diyari anil iman saboda wannan ƙasashe ne na an yi nisa da addini wa amal biladul qaribati amal biladul qaribatu garuwa na kurkusa fakanu yukatibuna min khurasan bi abi abdullahi zahid su kuma sa ci mashi az-zahid wa min khurzistan bi sheikh hallaj al-asrari me yayi asirori me ganin me ganin me gani haran jike nan da a ce ko eh wasammahu ashiya'uhu bi bagdada al-mutalsim tawaggashi ɗan shi'arsa a bagdada su kuma suna ce mishi mai rufa'ido ko mai siddabaru shine al-mutalsim wa bil basrati al-mujir al-mujir shine mai jibintan mutane ke thumma sakana bagdada fi hududi ne wannan ba hudusi ba fi hududi 300 wa qablaha sannan bayan ya gama wannan gantalin nashi sai ya dawo kuma ya a babbar helkwata a Abuja su kenan ko bagdada washtara amlakan ya kama siyan filaye da gonaki da gidaje da kamfanoni ya tara dukiya wamin wabana daran ya gina gida wa akhadha yad'u an-nasa ila umurin ya fara da'awa zuwa ga wannan shedancin nashi faqamat alaihi kibaru sai malamai da masana da masu hankali suka tashi suna ta masaraddi suna taiwa gwamnati bayani akan cewa wannan fa shedani ne na halakar da mutane wa qa bainahu wa bainash shibli والفقيه محمد بن داود الزاهري والوزير علي بن عيسى waɗannan malaman da waɗannan sarakuna akwai ashibli shine dalaf ibn ja'far ibn yunus da dake shi ma bayanin nashi matsalolin mun karanta tarihin shi a baya yars 300 ba anan ba a cikin al-istiqama ko ko ɗayan yars 334 zamu tar da shi a gaba da al-faqih muhammad ibn daud dan gidan daud zahir shi ma ya tsaya cikin yin wannan shedanin raddi wal wazir ali ibn isa da wani babban minista shi ma allazi kana fi wizaratihi wanda shine a lokacin waziri kabnu hubaira da kuma ibnu hubaira fi wizarati wato wannan wannan wazirin ya zama wazirtaka shi kamar ta ibnu hubaira wajen wajen kula ilman wa dinan wa adlan yana kwatance da ibnu hubaira ne wanda ya shude yace a faqala nasu wasu mutane suka ce sahirun suka ce boka ne fa asabu kuma gaskiya suka fada wa qala nasu wasu mutane suka ce bihi massun min aljinni suka ce bugun aljani ne fa ma abadu yace ba su nesa da gaskiya ba li'anna allazi kana yasduru minhu la yasduru an aqmin aqil abinda yake faɗa na magana mai hankali bai sai faɗe shi ba in zalika min mujibi hatifihi domin wannan idan mai hankali ya faɗa to zai ja a halaka shi aw huwa kal masru'i aw al musabi lalle kam a ce yafi kama da wanda aljani ya buge ko wanda ke fama da ciwon aljani allazi yukhbiru bil mughayyibat wanda ne dinga labarin abinda ba a sani ba mughayyibat wala yata'ata bi zalika halan kuma alhalin ba wai yana shan wani abu da ke kai haka bane wala anna zalika min qubailil wahyi wal karamat kuma an tabbatare ba wahayi bane zama kuma haka mutane suke duk abin da yazo sabo za su rarrabu wani ya gazgata wani ya ƙaryata wani ya fassara kaza wani ya ce ba ruwana da sauransu wala anna zalika min qubailil wahyi wal karamat wa qala nasul min al agtab wasu kuma cikin masu kuncin tunani gama garin mutane raw material sai suka ce bal hadha rajulun arifun wa waliyullahi sahibu karamatin suka ce ai wannan mutumin kirki ai wali ne wali ne mai gani har hanji suka yi ta girmama shi suka yi ta bashi sadaka suka yi ta bashi aure suka yi ta taimaka mishi haka aka yi ba duk abin da ya fito na barna kallon gida abjabaru da ya fito haka malamai na Allah suka tsaya suka ce sam sai an yi maganin shi wasu suka ce wali ne wasu suka ce malami ne gogagge ba a ma taɓa malami irin shi ba to shine irin wannan suka ce ai wali ne na Allah falyaqul ma sha'a suka ce abbashe ci gaba da wa'azin shi yana yana ana bude mishi mukashafa ne yana faɗa abin da yake so fajahilu wadannan kaga sune jahilai min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko annahu waliyun suka ce wali ne ƙarya ne ba wali bane wasani fuska ta biyu annal wali yaqulu ma sha'a da suka ce in dai wali ne to abashi faɗa abin da ya ga dama ai wali bai da wannan yancin yace falan yaqula illa alhaq suka ce ba abin da yake faɗa wato shi wali ba abin da yake faɗa sai gaskiya wa hadhihi baliyatun azimatun wa mardatun muzmina wale ce wannan bala'i ne mai girma kuma ciwo ne mai kisa na jahilci da mutane suke a ciki a ayal atibba'a dawa'u likitoci sun kasa warkar da shi waraja abun nan buhurajuha sannan kuma wato bala'in da ke ciki abun nan igiyar ruwansa ko kun fasa ta kai ta kawo wa azzana qiduha ko masu sukar wannan barnar sun yi karanci masu bayanin barnar 'yan bid'a na mukashafatu barnar 'yan bid'a na nada waliyai na 'yan ƙari na ƙarya barnar 'yan bid'a na ba waliyai na ƙarya damar su faɗa abin da suka gada ba wannan masu masu nakarin shi sun yi karanci ko malai ce wallahi musta'an tun zamanin sama kenan balantana kuma yanzu yanzu kan ma me ake haɗin kai ake yi da maja da taimakawa juna da kuma aita tawili ko kuma ma ko da suna yi a ce a dai su kawai kowa ya yi nashi wanda ya tsaya yana musu raddi kuma ya shiga uku kalli mala idris namu na bauchi yanda ya zama yanda ya zama shi kanshi na san wata sai ya ce kai wato ni kai na dan bala'i Allah ya sa ya gama lafiya yanda yan dariƙa jama'a suka tasa shi gaba duk wanda zai irin wannan wazin kuma haka ne kalli irin yan izala na da jama'a da suke wa'azi Allah ya gafarta musu malam giro su malam abin nan Alasan Sa'idu su malam sojan nan Sama'ila Idris da ire-irensu malamar kauru namu nan Allah ya gafarta mishi haka duk suka dinga yin wannan wa'azin suka ci wahala suka ci bugu ma a wani wajen ko mal albani namu san da yake wa'azi da na dariƙa wani rigima ne bai da shi ba mu ciya kafin daga baya suka ce kai wannan ku kyale shi ba za ku iya da shi ba to shine sune suka ce a kyale shi a faɗa abin da ya ga dama ɗan dariƙa suka fita batun shi sannan ya fita batun su inda rika dama ko ka musu da sauki ba kyale ka zasu ba jiba da abakar gumi ba ka taba jin yayi zafi ba amma ba sa ba sa san shi Allah ya kyauta malai ya cigaba da cewa wa qala ahmad ibn yusuf at-tanwahi al-azraq kana al-hallaj yad'u fi kulli waqtin ila shay'in ala hasabi ma yastab ma yastab ma yastalibuhu ta'ifa hallaj ya kasance kowane lokaci yakan kira abinda zai ga zai ja hankalin mutane ne ya iya aiki da psychology mutane akhbarani jama'atu min ashabi annahu lamma افتتن به الناس بالأهواز لما يخرج لهم من الأطعمة في غير وقتها da ya je ahwaz ya fitina mutane yana musu da fa'ido sai ya zo a cikin rani sai ya dinga kawo musu masara wadda ake dafawa irin ta kaka'a ko ya kawo musu tumu ko ya kawo musu mangoro ba lokacin shi ba ya iya wannan rufa'idan ya talakar da mutane wadda rahim kuma yana kawo musu kuɗi wa yusammiha da rahim al-qudra yace a wannan na Allah ne huddisal jubba'i bidhalika dan gane ba wani mai wadan bid'a raddi yake zama malamin sunna ba wannan jubba'i wani malami ne na mu'tazila sai aka gaya mai labarin fa qala yace hadhihi al-ashya'u yumkinu al-hiyalu fiha akwai dabarun da yake lakin adkhiluhu baitan min buyutikum a boye shi a wani gida wa kallifuhu a ce to ana so an yi khurida minhu jawzataini min shaukin a ce musu kwakwa sai an shiga da shi gida ce alga ta malam kwakwa muke so kai mana daga baya an gano ashe waɗannan ƴaƴan itatuwa zuwa mai ake da su daga wasu garuruwa wasu aljanu ke kawo mai wasu mutane shedaru ƴan uwansu suke kawo mai wasu kuma suka ce yana da wani lambu ne na musamman da yake zuwa yesu ta kadaranci iri iri labarin shi na nan ne tsayi a cikin tarihul islam na rahabi da cikin sirri alamin dubara nan takaitawa yake amma ga nan din ma fa ya tsawaita ba yadda aka saba ba saboda labarin shi yana da yawa kuma dole sai a mutane bayanai yace wayruwa warwiya an amr ibn usman al-makki annahu la'ana al-hallaja wa qala qara'tu ayatan fa qala yumkinuni an u'allifa okay a can aka ce fa balagal hallaja qawluhu fa kharaj min al-ahwaz da aka da aka ji aka yi mishi labarin cewa ga abin da ake shirya maka sai ya gude bagar to yace Amr ibn Usman al-Makki ya tsine wa Hallaj yace na karanta aya al-Qur'ani sai yace yumkinu li an uallifa mithlaha zan iya irin wannan irin wannan magana wa qala yaqub al-aqda abu yaqub al-aqda yake cewa zawwajtu binti bil Hallaj na aurar da ƴata wa Hallaj fa bana li ba'du annahu sahirun kadhabun muhtal sarkin shi ne wannan sai na gane ashe boka ne makariyaci dan fo wannan وقال السولي جلس الحلاجة فرأيت جاهلا يتعاقل وغبيا يتبالغ وفاجرا يتزهد nazo da shi na gane ashe jahili ne amma yana so nuna kamar shi malami wawa ne amma yana so nuna kamar shi mai hankali ne marabin dokokin Allah ne amma yana so dinga nuna kamar shi mai zuhudi ne wa kana zahiru annahu nasik in ka ganshi haka za ga ustazi ne mai bautar Allah mai bin Allah fa idza alima anna anna ahla baladin yaruna litizala sara mu'taziliyan duk garin da yaje aqida su kawai yake in yaje gari yaga ƴan mu'tazila ne sai nuna shi ma mu'tazili ne aw yaruna tashayyu'a tashayya'a in yaje garin ƴan shi'a da shi da a fara wato harkokin shi'a aw yaruna tasannuna tasannana in yaje garin ahlus sunna sai zama ahlus sunna wa kana ya'rifu sha'baza ya sarrafa ido wal kimiya ya san 419 shine kimiyya anan ba wai abin nan chemistry ba wato abin nan 419 wattib kuma ya san karatu likitanci wayata naqalu fil buldan kuma ya iya yawace wace gari gari wa yadda in rububiyya yana cewa wai shi ubangiji ta Allah ma yaqulu ulwan kabira wa yaqulu lil wahid min ashabihi sai ya kalla daya cikin mutanen shi ya ce anta adam kai ne adam uban mutane waliza ya ce mawa ne an ta nuhu kai kuma kai ne nuhu wali haza ya ce wani kuma an ta muhammad kai kuma kai ne annan muhammad ka ji ya shige jama'a irin da yan hakika suke yi wannan ya ce wannan allah wannan ya ce wannan allah alloli bisu dinga tafawa suna iya shige shi ma haka yake wayar da ittanasukh yana cewa akwai aqida at-tanasukh shine reconciliation cewa rayuka na mutane adadinsu sananne ne da Allah ya riga yayi duk in sun mutu sai a sake sa su a wani jiki yanzu kai din nan to wani mutum ne da ya taba rayuwa wani lokaci aka sake aka sake abin nan din shi kenan kaman kaman me yake ce mishi energy da ake cewa recycling yau recycling din mutane yake wai shine idan kai wani laifi mummuna a rayuwarka ta baya sai a yi recycling ɗinka matsayin jaki ko kare ko ɗera ko gafiya ko ta dabba mara daraja wannan wata aƙida ce mummuna jama'a ya ce wa an arwa al'ambiyayi in takalat ilaihi rayukan annabawa suna komawa jikin wasu mutane waɗannan da yake cewa adamu da nuhu da kaza da kaza wa ƙalar suli aidan qubida aliyu nirabisi amirul ahwaz qabada aliyu nirabisi amirul ahwazi alal hallaj fi sanati ida wa 300 shekara biyu da suka wuce kenan wanda muke magana aka kama hallaju wannan gwamna mai suna aliyu arrabisi yasa aka kama shi wa kataba ila bagadada ya rubuta wasiƙa zuwa ga shugaba a can bagadad yadhkuru anna albayyinata qamat indahu ya ambaci cewa shi yana da hujjoji akan wannan mutumin zindiki ne annal hallaja yadda in rububiyya yana cewa shi ubangiji ne wa yaqulu bil hulul yana faɗan waccan magana ta cewa Allah yana bushewa jikin halittu irin magana ‘yan hakika, fahu bisa mudda, aka rufe shi a gidan yada tsawon lokaci, wa kana yura, yura yuril jahila shay'an in ya ga wawa jahili sai ya dinga nuna masa shay'an min sha'abazatihi ya dinga nuna masa yadda yake rufa ido fa idza wathiqa bihi idan jahilin ya da shi da ahu ila annahu ilahu sai ce to ai shi ubangiji thumma thumma ila an thumma qila sannan aka ce innahu sunniyun wa inna ma yuridu qatluhu yuridu qatluhu ar-rafida wasu kuma suka ce ai ahlus sunna ne su ɗan shi'a ne suke so a kashe shi aka fara yada da jita jita ai saboda siyasa ce aka mashi wadafa anhu nasrul hajib akwai mutum mai suna nasrul hajib mutumin kirki ne amma sai ya samu zamiya a wannan lokacin a nasrul hajib shine kamar ka ce PA ko kafu gwamna na al-muqtadir alallah muqtadir billah afwan mutumin kirki ne mai hankali mai dukiya wanda ya fita da sunan jihadi ma don yakan karamita ya tafi da dukiyarsa mai yawa sai Allah kuma mai rasuwa ba shahada yayi ba a'a ya mutu ne mutuwa ta ɗabi'a a hanya ya rashin lafiya ya mutu aka ɗauko shi a akwatin gawa aka dawo da shi bagadaza aka yi mishi jana'iza in ban manta ba wannan ya fara shiga ta 316 zamu tarar da abin a gaba saboda haka fil jumla mutumin kirki ne amma shi zai goyi bayan wannan abin ya ce ai ‘yan shi'a ne suke so su kashe shi sai ya ga kamar yanzu yana taimakon wani ahalus sunna kuma gani waƙala ya ce wa kana fi kutubi ya innahu muguriku ƙaumi nuhin wa muhuliku adin wa samud haka yake ta littafan shi kaga wannan aikin Allah ne cewa shine wanda ya halakar da mutanen nuhu ya halakar da adawa da samudawa wa kana waziru hamid ta kuma waziru alwaziru hamid ibn al-abbas abul fadli wanda shi kuma rasu 311 mutumin khurasan ne ya zo bagadaza ya zama babban waziri wazirin muqtadir kuma yana daga cikin malamai masana wanda suke kuma masu kokari wajen harka addini shi kuma sai ya tsaye akan cewa lalle sai an hukunta sai an hukunta hallaji din yace qad wujida fi lahu kitaban fihi an tsinta littafin hallaji yana cewa annal mar'a idza amila kaza wa kaza min al-ju'i wa sadaqati wa nahwi dhalika agnahu an as-sawmi wa salati wal hajj idan mutun yayi yunwatar da kanshi ya sadaka yayi wato yayi tarbiya kenan to ba dole sai ya ci gaba da yin azumi da sallah da aikin hajji ba yayi usuli kenan ko mun gane usuli da suke cewa fa qama alaihi hamidun fa qutil hamidu ya tsaye akan cewa lalle sai an kashe shi mai da kashe shi din wa afta jama'atu min al-ulama bi qatlihi wasu malamai suka bada fatawa akan cewa lalle a kashe shi wa ba asa Hamid ibn al-Abbas bi khututihim ila al-muqtadir malaman da suka bada fatawan daga Ahwaz aka aika da takarda dauke da sa hannunsu cewa musuwa na da wani da wani mun bada fatawa akan cewa Hallaji kafiri ne zindiki hukuncin shi a kashe shi fawqafa al-muqtadir sarki muqtadir ya dan ya dan yi jinkiri bai zartar da kisan ba farasalahu sai aika mai da wasiƙa anna hadha qad za a kufruhu wadda shi al waziru hamid kenan ya aika wa da sarkin cewa ranka ya dade wannan mutumin fa batacce ne kafiri yana batar da mutane wa in lam yuqtal uftutuna bihin nas in ba kashe shi ba za a iya samun mutane su fitin da shi fa adina fi qatli sannan ne sai al muqtadir ya ce to a kashe shi fa talaba al waziru sahiba shurta sai ya kira kwamishinan yan sanda fa amara an yadribahu alfa sautin aka ce a mai bulalar dubu fa in mata in ya mutu a wurin bulalar shikenan an huta wa illa bai mutu ba qutiya arba'atu sai a yanke hannaye da kafafu fa uhdira wa huwa yatabakhtaru aka kawo shi yana cikin takama fi qaidin cikin sasari fa duriba alfa sautin aka mai bulalar nan guda dubu bai mutu ba ja'i thumma qutiya yaduhu wa rijluhu sannan aka yanke hannu aka yanke kafa thumma huzza ra'su sannan aka datse kansa wa urika jussatu aka kone gawar inda kasan a Lagos kenan ko qala thabit ibn sinan intaha ila hamidin fi afwan intaha ila hamidin a fi wizarati ne ko amrul hallaj hamid ibn al-abbas al-khurasani shine wato minista kamar a ce take ministan cikin gida ko ministan shari'a ko dai wani minista da dai takarda ta take a ofishin sa ta al'amarin hallaju wa annahu qad mawwaha ala jama'ati min al-khadami wal hashami wa ashabil muqtadiri kuma aka ce ma har ya samu ya ja ra'ayin wasu daga cikin mutanen cikin gwamnati masu aiki a gwamnati da wanda suke da ta cewa da makusantan sarkin bi annahu yuhyil mauta ya ga musu cewa duk wanda yake so koshi ta mutu za a ta mai da ita wa annal jinna yakhdimunahu ya da aljinu masu mishi aiki wa yuhdiruna ilayhi ma yuridu duk abin da yake so za su kawo masa wa kana mahbusan bi daril khilafati a lokacin yana kulle a sel na gidan sarki kamar na bariki kenan kamar na villa fa uhdira ila jama'atin fa uhdira jama'atin ila alhamid fa atarafu anna alhallaja ilahu Hamidu ya sa a kawo su mutane suka zo game suka ce gaskiya su sun yadda hallaji Allah ne. Ma'ana sun shiga cikin wannan fitina kenan. Wa annahu yuhil mauta cewa ya tada matattu a gaban su sun gani, thumma wafaquhu wa kashafuhu fa ankara. Sannan aka baka tsaye da hallaji akai akai interrogate din sai ce shi ƙarya suke mishi. Shi bai wannan ba. Wa kana zawdatu sammari akwai mutum a sammari matarsa ko kuma diyarsa kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya wanda ta fi inganci cewa shi asammari ɗin nan wani cikin almajiran hallajin yana da ɗiya kyakkyawar budurwa mai ilimi mai fasaha sai ya ba da ita ta je ta mahallaji hidima ka duba ka ga in shege jama'a to ta zo kanat inda hufi da itikali tana tare da shi a inda aka rufe shi din ita ke masa hidima ta masa abinci ta masa wanki da sauransu fa ahadaraha hamidun fasa'alaha a cikin binciken shi wancan babban minista Hamid bin Abbas sai yasa aka zo ta aka mata tambaya fa qala tace kad qala marratan zawwajtuki bibni yace ya taba cewa zan auren miki da dana na auren miki da dana ho bin nay sabur dan dan shi yana sabur fa in jara minhu ma takrihina fasumi wasadi ala ala sathihi ala ala ramaji wa aftiri ala ramaji yace idan kika ga abin da baki so game da ɗana to abin da zaki yi shine ki dinga hawa a saman ɗaki kina zama kuma ki dinga wato yin cin ki dinga cin yashi ko kin yi azumi ma ki dinga ɗiban shi kina arramad abin nan kai toka ko waftiri alal milh ki dinga shan gishiri shine shine kafaraki wazkuri ma takrahinan ma takrahinu ki dinga tana abin da baki so fa inni asma'u wa ara din da nake ila ki ji zan ji abin da kike kuma zan gani kaji kamar ubangiji kala tace wa kuntu na'imatan wata rana ina bacci wa huwa qaribun minni yana kusa da ni fa ma ahsastu illa wa qad gashiyani kawai sai zai mun fyaɗe fanta batu fazi'atan sai na farka in ji wai matar da yace ya aure wadan shi din kenan fa fa kala da yaga ta farka sai ce inna ma jitu li uqidaki lis salati malama garin na iska bane wannan fa Allah ya kyauta sai ya ce a wai ya zo ya tashi ta tafi ta sallah sallar da race ko ta asbahi Allah ya fi sani wa qalat li bintuhu yawman a yace kuma tace kuma diyarsa ta ce mini usjudi lahu ki masa sujuda fa qultu aw yusjadu yasjudu ahadun li ghairi Allah dama ana sujuda ba ga Allah ba wa huwa yasma'uni alhalin yana jina na fada haka fa qala na'am yace kwarai kuwa ilahun fis sama wa ilahun fil ard wai shi ubangiji ne amma na ƙasa wa qala ibn baka waihi samitu ahmad ibn al-hallaji yaqulu dan nasa kenan samitu ahmad ibn fatikin tilmidhal tilmidha walidi yaqulu ba'da thalasin min qatl walidi shi ma shedani ne dan zai wato ta ƙarya ne yace wai bayan an kashe uban shi da kwana uku wai dan dalibin sa ahmad ibn fatik yace ra'aytu rabbal izzati fil manami yaga ubangiji a mafarki faƙultu ya rab ma fa'ala al-Husayn ibn Mansur ina malamin mu yake qala wasu ubangiji yace kashaftuhu bi ma'anan na bashi wani dan abu kankani fada al-khalqa ila nafsi ne kun ya kira mutane zuwa gare ni sai ya kira kanshi sai ya kira yi kanshi zuwa ga kanshi fa fa anzaltu bihi ma ma ra'aiti shine na mushi abinda ko gani haji wata wata shashanci mala wa qala yusuf ibn yaqub al-nu'mani sami'tu muhammad ibn daud ibn ali al-asbahani al-faqih yaqulu in kana ma anzala allah ala nabi haqqan fama yaqulu al-hallaj batilan batilun yace in dai qur'ani gaskiya ne kuma gaskiyar ne to hallaj kuma kareci wa nabi bakar ibn sa'dan qala li al-hallaj yace hallaj ya ce muni tu'minu bi hatta ub'atha ilayka usfura in kace kai imani da ni zan tasan maka tsuntsuwa yanzun nan matacciya tatrahu min zarqiha wazana habba zata dinga yi maka kashi wanda yake kaman ƴaƴan dawa ko gero ala kaza munan kullun zata yi maka nauyin sikeli kaza na zinariya in kana so min nuhasin afwan na azurfa faisiru zahaban kuma zai juya zama zinariya in kai da shi Allah ne zai tasan maka wata tsuntsuwa ba ta dinga maka kashin kuɗi fa qultu afa tu'minu bi hatta ub'atha ilayka bi filin yastalqi fatusiru qawa'imu fis sama sai mai da shi ma kuka ce to ni ma kai imani da ni ni kuma yanzu nan zan tasan maka giwa ta dinga tafiya a gadan bayanta da dan kafafunta sama ta tafiya a gadan bayanta kuma ta dinga tashi kamar tsuntsu fa'iza a ratta an tukfiyahu a faitahu fi ainaika kuma duk girman giwon nan kaso za ka yi sakata a cikin idan ka ɓoye ta fa abu hatan cika wanda ya fi shawuka wa kana mawihan musha'awidan dama dai an faɗa tun farko cewa ɗan duba ne mai abin nan wato azalimi wanda yake wanda yake ɗan fowar nai ina ganin yadda hallajin nan ya tsawaita mana yau kuma dai gashi nan mun tsawaita mun rike mutane fiye da yadda muka saba saboda sai Allah ke mu darasi na gaba yau ma dai mun samu kwanton usul fiqi nan dan gashi har wai awa 1 da kwata man jibrin bai daga ba ya rabu da ni na cigaba da zance na Allah ya gafarta mana da mu da malaman mu da iyayen mu da sauran musulmi za mu saurara sai Allah kan mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah